wanda ya soke wannan taguwa wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzala wanda tsira ya Allah da mun ce su kara tabbata da shi kara kan hujja da fada Allah madaukaki idin ba'atha ashqaha lokacin da mafi tsiyarsu ya zabura zuwa wannan soke taguwa in ba'atha laha rajulun aziz wani mutum ne wanda ya zamanto mai ƙarhi mai tsaurin zuciya ya zabura ga wannan taguwa ya soke ta arimun wanda ya zamanto matsiyaci ko kuma mai shafi mai fasadi mai banna mani wanda ya zamanto mutum ne mai ƙarhi wanda ba wanda zai hana shi قال يضاعج نعم منيع في رهطي أتكن توقش ثم ذكر النساء سنة مزال صلى الله عليه وسلم يحمد شماتا فوعظ في فيهن يمس وعزي فقال سيتي يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد عبد ولعله يضاجعها في آخر يومه ce yaya mutum zai zabura ɗayan ku ya zabura yana bulale matar shi kamar yadda yake bulale bawa kamar yadda zai wa bawan shi bulala haka zai wa matar shi bulala kuma ƙarshen yini cikin dare ya neme ta da saduwa an sai zama to abin bai dace ba ka bugi mutum kamar yadda za ka ba mace kashi kamar yadda kake bugon bawa ko jaki kuma ka neme ta da dare qala thumma wa'azahum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi fi dahi dahikihim game da dariya da suke yi na fi darqati game da darqa nan malin yayi tafsiri qala al-arimu لم يضحك أحدكم بما يفعل لما ضرطة كما أبن لي شاهي وانا أبن لي شاهي أبن كنيا yake cewa dan me ɗayan ku yake dariya akan mimma ya fa'al na abin da yake aikatawa qala wal arimu bil ayn al muhmala wal ra wa sharrir al mufsid shine mutumin da ya zama to mai yawan shar mai banna in ba ta aikama bisura ya zabura da gaugawa قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر مؤمني بيا واسي da mu'mina in kariha minha khuluqan in yayi kyama wani halin ta radiya minha akhar to tabbat zai yarda da wani kyawun halin ta amma a ce gaba ɗayan ta ba ta da wani abin da za a yaba to da wahala za ka same ta wani lokaci da kyawun hali wani bangare tana kyautatawa wani kuma bangare tana munanawa auƙala na ghairahu ko kuma wani ya ce wani shi rawahu muslim imam muslim ya fitar da wani hadisi wa qawluhu yafruq huwa bi fathi al-ya'i wa iskani al-fa wa fathi ar-ra yafraqu al-kida shine awa ya fataha awa fa sukuni dauri sannan kuma ra amat fataha bi ma'ana yubghidu yayi hushi da ita ko yayi watsi da ita يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء فركها زوجها أي يفركها بفتحها أي أبغضها يا فسا تدعيتا والله أعلم الله شيني مكي سيد idan wannan hadisi na karantar da mu har yanzu kalkashin wasiya zaman zama nagar na kwarai da mace iya irin halin da take ciki sai a yi haƙuri domin yanda take da mugun hali wani a samu wani bangare na da mugun hali sai dai ko da lokaci a yi ta yin wa'azi ana jan hankali na Allah Allah madaukaki ya sanya a canza na wa na amur bin al'ahwas al-juthami an sa jushami an samu wannan hadisi daga abil ahwas amur dan ahwas al-jushami رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى yace ya ji manzo Allah wanda tsira ya Allah da mun ce su ƙara tabbata a gare shi na faɗi a hajjin ban kwana ba da alhamdulillah bayan yawa Allah madaukaki godiya ta'ala madaukaki wa asna alaihi yayi ba Allah madaukaki wa zakkara wa wa'aza yayi wa'azi ya tunatar da mutane haƙƙi na Allah da haƙƙi na al'umma a kansu ya musu wa'azi thumma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara wastausu bin nisa'i khaira ku yi zamantakewa da wasiya ta alkhairi da mata fa inna ma kunna awanun indakum ku sani fa su makayi ne a wurin abinda za kula da shi ne laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalika ba ku mallaki ba wani abu wanda ke tare da su sai wannan illa an yatina bi fahishatin mubayyina sai kawai idan ɗaya su ko sun zo da wata alfasha bayyananna musamman ma zina ko kuma lalata da mugun hali wanda ya shahi mutuncinsu bayan fa'alna fahjuruhunna idan sun aikata wannan to ku kaurace musu fil madaji'i a wuraren kwana wadribuhunna in wannan bai yi ba ku dan bulale su bugu wanda ba wanda zai hudu burdi ba shine yace darban ghaira mubarrihin bugu wanda ba zai gwada alama ba ya fasu fata ko ya gudu burta ba yana a ta'anakun ba na ta bugu alaihin na sabila idan sun muku biyayya akan wannan to kuma kadda ku nema ku sake su ku yi watsi da su ala inna lakum ala nisa'ikum haqqan ku kasan ku sani cewa akan matanku kuna da haƙƙi wa nisa'ikum alaikum haqqan su ma suna da haƙƙi a kan wa haƙƙuhum alaihinna haƙƙukum alaihinna haƙƙinku a kansu Allah yi ta'na furushakum man takrahuna kan wani wanda kuke ƙi ya hau ko ya taka shimfiɗau nan dole ne mace ta kiyaye ta lura da wanda mijinta bayya so ya shiga gidan shi ko ya zamna a wurin da yake zama sai ta kiyaye wannan wala ya azana fi buyutikum liman takrahuna kuma kadda suwa wani izini ya shiga gidaddajin gidaddajin ku wanda suke wanda suke kyama wanda ba sa so kowane ne idan mutum ya zama to bayya so ya shiga gidan shi to matar shi bata dace bai dace ba ta bashi izini ya shiga ala wa haqquhunna alaikum ku saurara haƙƙin mata akan ku an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin shine ku kyautata ya zuwa gare su a cikin tufatar da su stratar da su hakanan da abincin da za su ci wannan haƙƙin su ne akan ku musu sutura ku ciyar da su قال رواه الترمذي وقال حسن حديث حسن صحيح امام الترمذي رويته wannan hadisi kuma yace hadisi ne mai kyau ingantacce qawluhu sallallahu alaihi wa sallama fadan mazala sallallahu alaihi wa sallama da yace awani ai asiratu kinan kama wanda suka zamanto fursuna tanan da aka kamo daga yaki jam'u aniya taro ne na aniya bil aini muhmala da aini wadda ba ta da da wahiyar asira ita ce wadda aka kamo a yaƙi wal'ani al'asir kuma namiji sai a ce al'ani shabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almar'ata fi dukhuliha tahta hukm zawj bil asir zala sallallahu alaihi wasallam ya kamantar da mace game da shigarta wajen mijinta tana kalkashin mijinta kamar wadda ta zamanto wadda aka kamo daga yaƙi ne والضرب المبرح هو الشاق الشديد wanda bugu wanda ya zamanto mai birni ko mai jiwa mai shine wanda yake ashaq mai tsanani ashadid ko wanda yake tsaga jiki na shaqqa ne shadid mai tsanani wa qawluhu fala tabghu alayhinna sabila ay la tatlibu tariqan tahtajjuna bihi alaihinna wa tu'dhunahunna bihi kada ku nemi wata hanya wadda za ku buƙaci zuwa ita domin ku cutar da su a wannan hanya wannan musamman ma saki wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa an muawiyata bin haida an samu wani hadisi mu daga muawiya dan haida wanda ya da Allah ta kara tabbata قدرش قالج قلت يا رسول الله نتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه عليه منين حق ما تديم أكنش قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ya ce haƙƙin matar ɗayanku a kan shi shi ne ya ciyar da ita idan ya ci ya suturatar da ita idan yawa kan shi sutura kuma in ya tashi bugu na ladattarsuwa kai ya bugi fuska kai kauɗa mata mari a'a wala yuqabbih kuma kai ya munana ta ya munana ta da wata halitta halittar ta wadda ba ta da kyau da ya ce ta yi kaza mai kaza da kaza a domin duk ya mance zamantakewar da suka yi tare da duka wannan halittar da yake munana sai a wannan lokaci yanzu kuma yake ganin munan wala tahjur illa fil bait kuma idan ka tashi yaji to kakka yaji sai a gida kakka fusatar da kai ka bar gida kai ka tafi wani wuri kai kwana ɗaya biyu ko uku kan nan ka dawo kamar yadda suke yaji a'a in za ka yi yaji za ka yi yaji ne a kan shimfiɗa ta shimfiɗa ba ta barin gida ba قال حديث حسن رواه أبو داود حديث نمي كو أبو داود يفتدش قال ومعنى لا تقبه معنى كد كموننا ألا تقل قبحك الله kada ka ce Allah ya munanar da ke kuma ko ka faɗi wata halittar ta wadda ka munana ta ta yi daga nan alkare baka ko kuma gajera ko mai abu kaza dai wanda ya zama to wannan baya da kyau wa ana bi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda ya dala ta kara tabbata ga rashin ce mazala wanda tsira ya Allah da amince su kara tabbata gare shi ce akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li nisa'i yace mafi kamalal mu'minai imani wanda yi su kyakkyawan hali ga imani sannan kuma ga kyakkyawan hali to wannan mu'mini ne wanda yi sauran mu'minai kamala kuma zababbunku wanda suka yi kasancewa alkhairi ga matansu khiyarukum linisa'i wanda yi kowa alkhairi kyautatawa ga matashi ga matan shi to wannan shine zababbe daga cikin mu'mini ku duba ku ga yadda musulunci yan uwa yake kare haƙƙin mace inda mata za su yi ƙoƙarin su bi haƙƙin da Allah maɗaukaki ko shari'a ta ba su a musulunci wallahi da sun huta amma wannan kirare na haƙƙin mata da turawa suke yi ba gaskiya ba ne ba haƙƙi ba ne suke nema musu tsireci ne da wahala kawai suke nema musu amma inda ya haƙƙi ne wanda mace za ta zama kamar merama a gida ko kamar sarki a gida to babu kama a musulunci قال وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أن سمونا حديث لك إياس دا عبد الله بن أبي ذباب وان دي دالا تكار تبتا قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله yake cewa kadda ku bigi bayi mata na Allah madaukaki fa jaa umaru radiyallahu anhu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai Umar wanda ya Allah ta ƙara tabbata gare shi zo wajen manzo Allah wannan tsira ya Allah da aminci shi su ƙara tabbata gare shi fa qala yace da innan nisa ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna wa atafa bi ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathirun yashkawna azwajahunna وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد النساء صلى الله عليه وسلم كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيار وزال صلى الله عليه وسلم وانا يكتوى وزال صلى الله عليه وسلم يكتوى كدك بجي ما تنكو imata bayi na Allah madaukaki sai Umar wanda ya dala ta kara tabbata gare su ya zo ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mata fa sun kamar sun gagara sun wuce gona da ido ko sun mamaye mutane fakala da inna nisa ala azwajihinna mata sun mamaye mazajensu farakhasa fi darbihinna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame da a dan bulale su kamar yanda shari'a ta umarni fa tafa bi ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathir sai mata da yawa suka yi ta kai kawo zuwa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yashkuna azwajahunna suna kai ƙara da koken mazajensu suna bugunsu وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم كثير نساء كثير يشكون أزواجهن تبت mata da yawa sun kai sun yi ta kai kawo ya zuwa iyalan gidan maza'ala sallallahu alaihi wasallam suna kai kuka na mazajensu laisa ula'ika bi khiyarikum to wa'annan wa wa'ancan ba su bane mafi alkhairu wa'anda za su yi ka bugon mata ba su bane mafi alkhairu kina mafi alkhairun ku shine wanda yake kyautatawa matan shi ko matan shi ƙaunuhu faɗan shi da umar ya ce za'irna wawa bi zali maftuha da zal wadda aka wafata kuma hamzatu sannan hamza maksura mai wadda za a wa wasalin ƙasa sun mara sakina sannan ra ɗaurara kuma nun sannan nun ai ishtara'na shi ne yin jura wuce gona da yi ƙaunuhu a tafa ai a haka sun yi kewayo sun kai kawo sun je sun dawo wani abdullahi bin amur bin al'as radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya wuri ne na jin dadi abu ne na jin dadi ga wanda Allah madaukaki ya ba jin dadi wa khairu mata'iha kuma mafi alkhairin jin dadin duniya almaratu salihah mace ta gari ta kwarai salihan mace wanda Allah madaukaki ya arzuta shi da salihan mace tabbat Allah ya ba shi dama zai ji dadi a duniya al'allama muhammad salih al-usaimin rahimahullah ya yi ta'aliki a kan wannan ƙala ya'ani shehun ya tamatta ubi abinda mutum zai ji daɗi da shi kama ya tamatta musafir bi zadihi kama yadda mai bulaguro yake jin daɗi da guzurin shi sun mayantahi sannan ya ƙare wa khairun mata'i hal mar'atu salih mafi alkhairin jin daɗin duniya shine mace tagar ta kwarai idza waffaqa al-insanu wuffiqa al-insanu limra'atin salihah fi diniha wa aqliha fa hadha khairun mata'ud dunya idan an datar da mutum da mace tagar ta kwarai a cikin addininta da hankalinta to wannan tabbat alkhairi ne na jin daɗin duniya لأنها تحفظه في سره ومن ذات روها ما أسيري تكيا يشاء أسيريش وماله تكلا دوكيش ذات ساتبا وولده تكلا تربية يش وذات برس بتيتي يكرر تدس وذات غودا غويا مسموك محالبا ذات تربية تدس تربية مسلمة وإذا كانت صالحة salihatan idan ta zamanto ta gari ta kwarai ce fil aql aidan game da hankali hallau fa innaha tudabbiru lahu tadbir al hasan fi baitihi za ta yi ta dubaru dubaru wanda suka zamanto masu kyau a gidan shi za ta ta kiyaye abubuwa abin da ya dace shi za a yi a gida ba za ta bar a yi shirme ba kuma ita ba za ta aikata shirme ba aikata shirme ba fi tarbiyatin a cikin tarbiyyati auladiha a cikin tarbiyantar da ɗiyanta idan nazara ilaiha sarratuhu sarratuhu idan ya kalle ta za ta daɗaɗa mai rai ba za ta mai gatsare ba ko ta harare shi ko ta birkita ido da abin da ya kama da haka a'a za ta kalle shi ne kallo wanda zai daɗaɗa mai rai wa in ghaba anha hafazatuhu idan kuma ya yi bulaguro bayanan za ta kiyaye ta kare mutuncinta ba za ta yi zina ba ba za ta ba wani ma dama ya kalle ta ko ya hira da za ta kare mai wannan mutunci wa in wakala ilaiha lam takunu in kuma ya wakiltar da wani a wurinta gare ta hannu ba za ta ha'ince shi ba فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا وأن إتمتي إتتي متن دته الخير جندا الدنيا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل حق من زال وأن سيرا الله دامن تشي سكار تبتا غرشي كتشوا تنكه المرأة لأربع أنا أورم متي al'adance abinda mutane suka saba saboda dalili guda hudu limaliha ana auren mace saboda dukiyarta musamman ma a wannan zamani na galiban mutane sun yi karkatawa wajen dukiya ba wai addini ba ake duba ba karamci ba ake duba a inda tana da dukiya to shikenan sai ba lallare ya karkata kamar yadda suke cewa inda baki yin ya juya wa hasabiha da el gidan wanace el mutunci dalilin gidan sarakai ce ko malamai ko masu kudi ko abin da ya kama da haka wa jamaliha mutane suna auren mace Allah saboda kyawanta wannan ma kuma bangare na biyu kenan in babu dukiya sai a karkata wajen kyau wa diniha sannan ana arman mace saboda addininta manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba mai mumini mai kaifin hankali zabi sai ce fasbar fasbar bi za ta dini ta riba ta yada ka yi ruko ka yi rub kama mai ka yi gaugawa ka riki wadda ta zamanto mai addini ne to hannunka zai yi ƙasa malamai suka ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya kamantar da hannun mutum da zai ƙasa saboda ƙasa ita ce tushen arziki ya'ani alaika biha kai riko da ita fa innaha khairun man ya tazawwajuhu al-insan kuma ita ce mafi alkhairin wanda mutum zai aura fa zatu din wa in kanat ghairu jamila mai addini ko da dai ba mai kyau bace ba jamilatu su ghairu jamilatu sura kamar ta ba mai kyau bace ba lakin yajmaluha khuluquha sai da kyawun halinta na kawatar da ita sai mai da ta mai kyau ina amfanin kyau in babu kyakkyawan hali kana ganin shi za ka yi katsiriya kana tsini mata albarka da ke saboda rashin kyawun hali wa diniha addininta zai kawatar da ita fanzur bi zati din aw fasfar bi zati din taribate da ina ga muna yin tsawa akan wannan gaba duk da cewa kuma ya zo ƙarshe to shi ne da ƙarshen hadisi da insha Allah abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ga fata mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك